Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Sayyida Fatimatu Dara da ke bypass fadar jihar Gombe tare da Shehu Naziru Gombe wanda ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Yamal Tudeba a majalisar tarayya ya ɗauki nauyin kawo mai sauraro wato Ustaz Yunusa. Ai sauraro lafiya. بسم الله الرحمن الرحيم
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إتوانا سورة سورة الإسرائيل sura a makka aka saukar da ita tana da ayoyinta ɗari da goma sannan wato abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara hamsin da biyu da wajen kaman wata hudu haka saura wata takwas ya yi hijira daga garin makka ya koma madina to saboda izaya da su mushrikai suka dinga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa na cin mutunci izaya iri-iri to shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ya gayyaci manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi dawafi a ɗakin Allah harami kenan cikin dare to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama ayyukan da zai yi a haramin Allah to sai ya koma kofar ummu hani ya je kofar ummu hani sai ya kwanta a kofar gidan to ya kwanta ya rimtsa amma kamar yadda na gaya muku shi ba bacci yake irin namu ba mu in muka kwanta muka yi bacci da hankalinmu da komai ya tafi amma shi manzo Allah yana cewa idaniya ta ce take bacci amma ido na baya bacci to shikenan kawai sai mala'ika jibrila ya zo sai ya tashe shi sai ya ce ka tashi Allah Ubangiji yana gayyatar ka za a yi tafiya da shi kenan to shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibrilu ya fara tafiya da shi to sai aka kawo buraka da aka kawo buraka ita buraka wata dabba ce mai abun mamaki wato fara ce dabbar doguwa ce kuma ta fi taki amma kuma bata kai kamar raƙumi ba kuma inda take tafiya in za ta yi tafiya inda idanunta ya kalla ƙarshen idanunta inda ya kalla nan za ta sa kafarta to haka dai manzo Allah ya zo shikenan sai mala'ika jibril ya ce annabi hau kanta to manzo Allah da ya zo zai hau kanta sai ta sai ta ta nuna kaman ba ta so a hau kanta sai ta yi magana dabba ce sai ta yi magana sai ta ce ni fa ba wanda zai hau kaina sai annabi muhammadu sai mala'ika jibril ya ce ai shi ne annai muhammadun ne ai da shi kenan sai manzo Allah ya hau sai ta nitsu annai muhammadu sai hau kanta sallallahu alaihi wasallam to sai suka fara tafiya na gaya muku inda idanunta iya karshen inda idan ta ya gani nan kafa za ta sauke kafarta saboda haka lokaci guda suka kama hanya suna tafiya da suka zo wani wuri inda kasifil ahmar wajen wani wato rerayin yashi haka ja to sai ga kabarin annabi musa to sai mala'ika jibril ya nuna wa manzo Allah ya ce nan ne kabarin annabi musa annabi da ya duba sai ya ga annabi musa gashi yana sallah a cikin kabarinsa sallallahu alaihi wasallam to shikenan suka wuce wurin suka je wani wuri ana cewa wurin baitul lahab sai mala'ika jibril ya ce manzo Allah ya sauka ya nafila raka'a biyu a wurin yace anan aka haifi annabi Isa to shikenan daga nan suka tashi suka tafi baitul maqdis da suka je baitul maqdis to akwai inda annabawa suke daure dabbobinsu idan suka zo wurin sai mala'ika jibril ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan sai da ya nuna manzo Allah sai ce ya daure dabbarsa a wurin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daure ita wannan burakar a wurin kenan to shikenan sai aka shiga cikin masallacin baitul maqdis da aka shiga sai Allah ya tara masa dukkan annabawan gaba ɗaya ga su mala'ika jibril ya dinga gabatar da ya dinga gabatar da su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan shine adamu babanka ne adamu wannan shine annabi ibrahim shi ma babanka ne wannan dan uwanka ne annabi musa wannan dan uwanka ne annabi haruna manzo Allah ya ce annabi haruna yana da babban gemu gefen gemun safari gefen baki sannan ya dinga gabatar masa wannan dan uwanka ne annabi idrisa wannan dan uwanka ne annabi yusuf wannan dan uwanka ne annabi ishaqa duk gaba ɗaya annabawan nan Allah ya tara su a baitul maqdis aka tara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su amma manzo Allah ya ce dukkanin su mala'ika jibril sai ya ce mun wannan dan uwanka ne wani wannan dan uwanka ne wani amma da ya zo kan annabi ibrahim sai ya ce wannan babanka ne annabi ibrahim da ya zo kan annabi wannan annabi adamu ma sai ya ce wannan babanka ne annabi adamu to shikenan sai aka yi shirin sallah aka ce ayi sahu da aka yi sahu za a yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ta dubawa in ga waye za a gabatar ya mana sallah ko za a gabatar da babanmu ne annabi adamu ko annabi ibrahim ya mana sallah sai mala'ika jibrila sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuce ka musu sallah ya ce sai na wuce sai na musu sallah duk gaba ɗaya annabawan na annabi ya musu sallah da ya musu sallah ana idar da sallan sai Allah ya ce masa was'al manarsal na min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'baduna ga annabawan da duk na aiko kafin zuwanka ka tambaye su gaba ɗaya shin akwai akwai wanda aka yarda a bauta wani a haɗa wani tare da Allah a yi shirka wa Allah kaga babu kenan yahudawa da suke cewa annabi musa annabinsu ne kiristoci da suke cewa annabi isa annabinsu ne amma suna ta abubuwa na shirka shi yasa allah sai ce ga annabawan duk an tara ma ka tambaye su akwai wadda a ciki aka aiko shi da cewa a haɗa wani da allah to daga nan manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka kawo masa ai aka kawo masa wato ƙwarya na nono da ƙwarya na zuma da ƙwarya na giya sai aka ce aka ce masa bismillah ya sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi nono da ya zabi nono sai mala'ika jibrila sai ya ce masa ya ce ka dace da fitira ya ce da a ce ka ɗau ƙwaryar giyan nan da duk al'ummar ka sai su dawo in giya to manzo Allah sai ya zabi nono to shikenan daga nan sai aka sallami wannan annabawa sai mala'ika jibrila sai ya ce wa manzo Allah to mu tafi sama to daga nan sai mala'ika jibrila ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka haura suka tafi sama ta farko da suka je sama ta farko mala'ika jibrila sai ya ya kwankwasa kofar sama da ya kwankwasa sai mala'ikun da suke gadin kofar sai suka ce wane ne sai ce jibrila ne suka ce a'a jibrila kuma tunda shi ruhi ne ai shi ba jiki bane shi mala'ika zai iya ratsa sama ya wuce zai iya zuwa ya bi jikin bangon nan ya wuce ba tare da sai an bude masa kofa ba ba kwa ga mutum yana cikin ɗaki yana rufe idan ajali ya zo sai mala'ika ya zo kawai ya shiga cikin ɗakin baya bukatar sai an bude masa kofa shi mala'ika ai ruhi ne sai suka ce a jibrila kuma kai kake kai kake neman a bude maka kofa sai ce ai ba ni kadai bane kai da waye ne yace ni da annabi muhammadu sai suka ce a har an aiko masa ne in ji mala'ikun ba har an aiko masa ne sai an aiko masa mana sai su mala'ikun suka ce lallai duniya ta zo ƙarshe lallai duniya ta zo ƙarshe to sai suka buɗe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka buɗe manzo Allah sai samu annabi Adamu kuma gashi nan yana zaune yana zaune a sama ta ɗaya to shikenan suka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi fatan alkhairi sai suka sake wucewa suka je sama ta biyu da suka je ta biyu mala'ika jibrilu nan ma ya sake bugawa mala'ikun da suke gajin ita sama ta biyu suka tambaye shi suka ce wane ne ya ce jibrila suka ce jibrila kake buga kofa ya ce ai ba ni kadai ba ne kai da wane ne ya ce ni da annai muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a har an aiko masa ne ya ce ai an aiko masa in ji jibrila suka ce lallai alkiyama ta matsu tun lokacin ba yanzu shekara dubu da wasu ɗaruruka ba suke cewa kiyama ta matsu da aka buɗe shi kenan sai samu annabi annabi isa da annabi haya a sama ta biyu daga nan suka wuce suka je sama ta uku nan ma mala'ika jibrila ya buga kofa mala'iku suka ce wane ne yace jibrila ne kai da waye yace ni da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce an aiko masa ne yace an aiko masa suka ce lalle tashin alkiyama ya mutu to shikenan suka bude sai ya samu annabi yusuf a sama ta uku manzo Allah ya ce na gan shi wani kyakkyawa an ba shi rabin kyawu shi annabi yusuf an ba shi rabin kyawu gaba daya shi kuma manzo Allah shine mai cikamakin kyawun duka eh amma shi annabi yusuf shi kuma an ba shi rabin kyawu shi yasa mata ma da suka ganshi suka dinga yayyanke hannayensu saboda kyansa to shi ma ya gaisa da manzon Allah yewa manzon Allah kyakkyawan fata to suka tayi suka wuce suka je sama ta hudu nan ma mala'ika jibril ya buga ya ce a buɗe masa aka ce kai da waye ya ce shi da annai muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ce an aiko masa ne aka ce an aiko masa suka ce lallai alkiyama ta matsu to nan ma da ya je sai ga annabi idris a wurin shi ma ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa annabi fatan alkhairi daga nan suka wuce sama ta biyar aka buga kofa wane ne jibrila ne kai da waye yace ni da annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama to shikenan suka ce har an aiko masa ne aka ce an aiko masa suka ce lallai tashin alkiyama ya kusa to shikenan aka bude sai ya ga annabi haruna a sama ta biyar din yana zaune suka wuce sama ta shida nan ma aka yi ya sadu da annabi musa annabi musa shi ma ya masa addu'a ya masa addu'a har annabi musa yake cewa ikon allah gashi daga bayan mu ya zo amma duk ya fi mu gaba daya to shikenan annabi musa nan ma yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatan alkhairi aka je sama ta bakwai sai ya ga annabi ibrahim yana zaune a kusa da wani masallaci baitul ma'amur shi baitul ma'amur din yana daura da ɗakin ka'aba ɗakin allah da yake makka lokacin da mala'iku Allah lokacin da Allah ya ce mala'iku su wa annabi Adamu sujjada shedan yake din nan to shikenan aka annabi Adamu ya shiga cikin aljanna shi da matarsa Allah ya hana su cin wannan bishiyar suka ce aka sauko da su ƙasa to shikenan sai Allah ya sa aka gina ɗaki akan duk wanda ya saɓi Allah in ya je dawafi a ɗakin Allah to Allah zai gafarta masa to shikenan su ma mala'iku sai aka musu baitul ma'amur a sama yana daidai daura da ɗakin Allah da yake makka din shi baitul ma'amur abin mamaki kuma kullum an ce mala'ika dubu saba'in ne suke shiga cikinsa su yi wa Allah ibada idan suka yi ibada in suka fita sai su tafi sai wasu ma gobe su zo su dubu saba'in su ma su shiga su yi ibada in sun gama su ma sai su fita su tafi jibi ma wasu dubu saba'in su zo tun da aka yi ɗakin haka mala'ikun suke zuwa dubu saba'in saba'in ba a ga daga inda suke zuwa ba kuma inda suke tafiyan ba ga ya cika ba har yanzu nan haka to shi ne to daga nan ya ga annabi ibrahim yana jingina da ɗakin baitul ma'amur ɗin kuma ga 'ya'yan musulmi da suka rasu iya karantar da su sun kewaye shi gaba ɗaya to nan ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi sallama nan ma yawa annabi fatan alkhairi to shikenan daga nan sai sidratul muntaha suka je sidratul muntaha wata bishiya ce mai abun mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ganyen bishiyar kowane ganye girman sa kaman fadin kunnen giwa saboda girman ganyen bishiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kallon ta sai naga wani abu daga Allah ya zo ya lullube ta wani kyau ya hau kanta da wani irin kwarjini yace sai naga mala'ika jibrila ya ja kujera ya zauna a wurin sai ce wa manzo Allah to bismillah kai sai ka wuce to shikenan sai manzo Allah ya ce a ya jibrila a irin wannan wurin aboki zai bar abokinsa muna tafi da kai tare kuma ka bar ni a nan sai mala'ika jibril ya ce aiwa ma minna illa lahu maqamul ma'lum kowa da ka ganshi a cikin mu yana da muqami iya muqamin sa kowa yana da muqamin sa sananne yace ba yadda za a yi wuce nan shi bai taba wuce wurin ba mala'ika jibrila yace in na wuce nan zan kone kaman yadda wuta take kone auduga to daga nan manzo Allah yace yana tsaye a wurin sai ya ga wani wani mala'ikan ya fito daga sama da ya zo sai ya kama hannun manzo Allah zai tafi shi sai manzo Allah ya tambayi mala'ika Jibril ya ce wannan kuma wane ne sai mala'ika Jibril ya ce to kaga dai ni ne shugaban mala'iku gaba daya duk mala'ikun Allah babu mai daraja kamar ni amma ni ma tunda nake ban taba ganin wannan mala'ikan ba da ya zo sai kama manzo Allah kawai sai ta sai tafi da manzo Allah sai da ya kai manzon Allah al'arshin Allah da ya kai manzo Allah al'arshin Allah manzo Allah ya je al'arshin Allah sai ya dinga jin sai ya dinga jin karan rubutun alkalamin Allah na kudura iya rubuta ma kana wa ma yakunu alkalamin Allah sai annabi ya je yana ta rubutu yana rubuta abun da zai kasance da abun da ya kasance ma kana wa ma yakunu to anan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya ga Allah an samu sabani a cikin sahabbai akwai sayyida Aisha matar manzo Allah ta ce duk wanda ya ce manzo Allah ya ga Allah to ya kaga wa annabi ba gaskiya bane ta ce annabi bai ga Allah ba amma Abdullahi ibn Abbas an tambaye shi an ce annabi ya ga Allah ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya ce ya gaishi ya gaishi ya gaishi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama anan ya ga Allah to da ya ga Allah sai manzan Allah sai gaida Allah sai ya ce masa attahiyatu lillahi wato fassaran attahiyatu lillahi dukkan gaisuwoyi gaba ɗaya sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi dukkan tsarkakan gaisuwoyi gaba ɗaya sun tabbata ga Allah sai ce a batu salawatu lillahi dukkan daɗaɗen salloli da addu'o'i gaba ɗaya sun tabbata ga Allah sai ya ji Allah ya ce masa assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan babban annabi to anan dai Allah ya gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ba wadda ya san ne suka gana daga Allah sai annabi sai da Aisha ma ta tambayi manzo Allah ta ce lokacin da ka je isra'i Allah ya gaya mana a ƙura'ani ya ce fa'auha ila abdihi ma auha menene kuka yi da Allah sai ya ce mata ya ce a ai ba zan bai wannan asiri ne tsakanina da Allah ba zan bayyana asirin da muka yi tsakanina da Allah ba to shi kenan daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi tsarabar sallah hamsin ya kawo wa al'ummarsa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dawo sai da ya zo ya sadu da annabi ibrahim ya ce ka sadu da allah ya ce na sadu da allah allah ya bani sallah hamsin in kai wa al'ummata to sai annabi ibrahim ya ce idan ka je ka ce ina gaida al'ummarka shi yasa ma a cikin salati muke sa shi wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majid saboda ya gaishe mu ya ce in ka je ka ce ina gaida al'ummarka to shi kenan manzo Allah ya sauko daga sama ta bakwai kenan ya dawo sama ta shida da ya zo sai ya sadu da annabi Musa a wurin sai annabi Musa ya ce ya kuka yi da Allah ya ce Allah ya bani tsarabar sallah hamsin in zo in kawo al'umma ta kullum za a kowa za a dinga yin sallah hamsin sai annabi Musa sai ya ce a'a ni na yi gwagwarmaya da bani Isra'ila na san halin mutane ba za su iya sallah hamsin ba ka koma wajen ubangijinka ka ce ya rage maka manzo Allah sai ya koma can al'arshi ya je ya ce a rage masa a rage wa al'umma ba za su iya ba Allah sai ya rage biyar sai sallar ta dawo arba'in da biyar kenan to ya sake dawa annabi Musa ya ce ya aka ya ce an rage mun biyar ya ce ka sake komawa ba za su iya ba ya koma aka sake rage biyar ya dawo saura sallah arba'in ya sake dawa ya ce an rage yanzu saura arba'in annai musa ya ce koma ba za su iya ba ni na yi gwagwarmaya da bani isra'ila na san mutane ba za su iya ba haka dai ya dinga zuwa yana dawowa sai da ta dawo guda biyar ya ce to yanzu an rage gaba ɗaya allah ya bar min guda biyar ya ce ka koma ba za su iya guda biyar ɗin ba ma ka je ka ce ya rage sai manzo allah ya ce a na ji kunya na je na dawo na je na dawo yanzu kan na ji kunya to shikenan sai Allah ya tabbatar duk wanda ya sallah biyar din nan to za a ba shi ladan kamar ya yi sallah hamsin Allah ya saka wa annabi Musa da alkai yanzu da sallah biyar din ma ba ya subhanallah da a ce sallah hamsin ake yi kullum ai in ba taimakon Allah bai yi tana da wahala to annabi Musa shi ya ta roƙa mana ya sama mana wannan saukin amma in muka yi sallah biyar din kuma za a rubuta mana lada kamar mun yi sallah hamsin to shine manzon Allah ya dawo aka dawo da shi amma ba duk wannan abun da aka yi ba a dare ɗaya aka yi daren ma ɗan lokaci kaɗan kawai sai aka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya dawo yana zaune bayan sallan asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ya zan yi da mushirkan nan duk abin da na faɗa ƙaryata ni suke in ce musu na je baitul maqdis daga nan na tafi sama ta ɗaya ta biyu ta uku har al'arshin Allah ya zan yi da waɗannan mushirkan yana zaune yana tunanin ta ya zai faɗi haka kawai sai ga makiyin Allah nan an turo shi Abu Jahal da ya zo sai ya samu annabi yana zaune sai ce a Muhammadu yau kuma akwai labari ne na ga kana zaune kai ɗaya akwai sabon labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai labari yace menene labarin yace jiya Allah ya yi tafiya da ni a cikin daren nan ya kai ni har Baitul Maqdis yace Allah ya yi tafiya da kai ya kai ka Baitul Maqdis kuma ka je ka dawo a daren nan yace eh haba sai ya ruga da gudu da yaje kawai sai zai nemo sayyidina Abubakar da ya samu sai na abubakar sai ya ce abubakarin ya ce yau kuma ka ji abinda mutumin naka ya zo da shi sai na abubakar ya ce menene ya ce na je na samu mutumin naka ya ce wai jiya bayan ya yi sallar isha'i iya kwance da dare an zo an tashe shi an kai shi har baitul maqdis shi annabi bai ce masa ba an tafi saman bakwai din ba bai ce an tafi har al'arshi ba ce masa kawai yayi an je baitul maqdis yace ka ji ba abin da ya faɗa sai sayidina abubakar ya ce shi ya faɗa ma da bakinsa ko ko wani ya gaya wa ya gaya maka ya ce shi ya faɗa mun da bakinsa baki da baki ya ce mun je an kai shi har baitul makadis kuma ya je ya dawo cikin dare sai sayidina abubakar ya ce in dai shi ya gaya maka ko cewa ya yi an kai shi saman bakwai na yadda to daga nan aka sanya wa sayidina abubakar a siddiq ya ce ko saman bakwai ya ce ya je ya ce wallahi na yadda na yadda shi ne sai abuja ne ce kai da ya riga ya tafi da hankalinka ka riga ka ɗimauce a cikinsa ya tafi da hankalinka yau shi kenan to wannan ita ce kissar isra'i da miraji a takaice to shi ne allah yake ba mu kissar a cikin wannan suratul isra'i allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah da ya tafiya da yaddare da bawansa shine annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lailan kuma da daddare Allah ya tafiya da shi min almasjidil harami Allah ya yi tafiya da shi daga masallacin harami na Makka ne ila almasjidil aqsa zuwa ga masallacin nan mai nisa shine baitul maqdis libu'udihi minhu saboda nisansa ake ce masa baitul masjidil aqsa wai masallaci mai nisa allazi barakna haulahu Allah ya ce wannan masallacin da muka sanya albarka ta dukkanin gefensa Allah ya yi wa wurin albarka ko a in ka ga wurin baitul maqdis din zaka ga bishiyoyi ko ina ga koramai wuri ne mai albarka Allah ya wa wurin albarka Allah ya ce na masa haka ne linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa daga cikin ayoyinmu wato ajaiba qudratina wato abubuwan mamaki na ikonmu innahu huwa sami'ul basir innahu shi huwa sami'u shi mai ji ne albasiru mai gani ne tabaraka wa ta'ala na'am
لا تتخذوا من
wa atayna musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'il Allah Allah ya tattakizu min duni wakila Allah maɗaukakin sarki ya ce wa atayna Musa alkitaba hakika mun ba wa annabi Musa littafi shine at-taura waja'alnahu hudan li bani isra'ila shi littafin at-tauran muka sanya shi dawo shari'a ne amma li bani isra'ila kaga bambancin at-taura da al-qur'ani ke shi al-qur'ani sai Allah ya ce tibyanan li kulli shay'in mai bayanin komai da komai kuma an saukar da shi ne zuwa ga mutane gaba daya amma shi a taura zuwa ga bani isra'ila kawai allah ubangiji ya saukar da shi allah ya ce waje allahu muka sanya shi shi annabi musa da ita tauran hudan li bani isra'ila su dawo shirya ne ga bani isra'ila allah tattaki zumin duni wakila wato kada ku riki koma bayana ku fawwala al'amarinku zuwa gare shi ku fawwala al'amarinku zuwa ga allah kenan na'am zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura Allah madaukakin sarki yace su bani Isra'ilan nan zurriyata man hamalna ma'a nuhin wato zuriya ce wadda muka dauke su a cikin jirgin ruwa tare da Annabi Nuhu duk wadda ka gani yanzu a duniya zuriyan Annabi Nuhu su mutanen wadda annabi adamu ya haifa din su gaba daya sun riga sun halaka tun zamanin dufana to da aka zo lokacin dufana annabi nuhu da ya roki Allah ya halakar da duniya Allah ya sa ya jirgin ruwa to shine ya tsatsami mutane ya sanya su a ciki da dabbobi to su ne yanzu suka rayu a bayan ƙasa yanzu duk wanda ka gani zuriyan annabi nuhu ne to shine Allah yake cewa ita bani isra'ilan zuriya ce wadda muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu Allah ya ce innahu kana abdan shakura shi annabi nuhu nan wato bawa ne mai yawan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن غلوا كبيرا الله يتي من حكمتا أكم بني إسرائيل أو أوهينا كوكم من وحي زوا غريس ko mun hukunta musu mun hukunta ila bani isra'ila zuwa ga su bani isra'ila din nan wato ‘ya'yan annabi yakubu kenan su ne bani isra'ila Allah ya take zu na ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila fil kitabi a cikin littafin at-taura Allah ya riga ya hukunta a cikin littafin at-taura cewa su bani isra'ila din nan la tufsidunna fil ardi marratayn za su yi barna a bayan ƙasa har sau biyu wala ta'alunna uluwan kabiran kuma za su samu ɗaukaka za su yi shishigi su samu ɗaukaka ɗaukaka mai girma su yi ta fasadi su yi ta ɓarna a bayan ƙasa kenan su ne yahudawa da turawan nan da su yahudawan duk abu ɗaya ne lokacin annabi musa suna bin sa gaba ɗaya ana ce musu yahudawa to da allah ya aiko annabi isa sai wasu a cikinsu sai suka kafurce suka ƙi yarda da annabi isa to sai ana kiransu da yahudawa wasu kuma a cikinsu sai suka yi imani da annabi isa to su ake ce musu turawa su ne turawa ke da wanda suka bi annabi isa amma duk asalin su ɗaya ne duk yahudawa ne na'am فإذا جاء أواد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا كلال الديار الله مدوككين سركي يتي فإذا جاء أواد أولاهما idan alkawarin barnarsu ta farkon idan ta zo wato sun yi barna za su yi barna sau biyu kamar yadda Allah ya faɗa ya ce to idan lokacin alkawarin barnarsu ta farkon ta zo ta ba asna alaikum ibadan lana Allah ce za mu aiko muku wasu bayinmu uli ba'asin shadidin ma'abota ƙarfi masu tsananin yaƙi ashabu quwwatin fil harbi wal badash ma'abota ƙarfi wajen yaƙi da kabu fajasu kilalad diyar za su zo su yi ta shiga gidajensu suna neman su suna kakkarya su suna karkashe su suna ribace su saboda karfin su na wa kana wa'dan maf'ula wannan alkawari ne wadda na riga na zartar da shi alkawari ne wadda Allah ya zartar kuma Allah ubangiji ya kawo musu wa qad afsadul ula bi qatli zakariya sun yi barna ta farko suka kashe annabi zakariya fa ba sa alaihim jaluta wa junuduhu Allah sai ya aiko musu jaluta da rundunarsa suka karkashe su suka ribaci 'ya'yansu suka rushe ma baitul maqdis din gaba daya na'am ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامدadnakum bi amwalin wa banina waj'alnakum aksara nafira Allah madaukakin sarki bayan ya turo shi wannan jalutan ya zo ya da zundunarsa ya zo ya karkashe su ya ribace matansu da 'ya'yansu ya rushe ma baitul maqdis din gaba daya to daga suka tarwatsu a bayan ƙasa su yahudawa suka dawo ba su da ƙarfi saboda barnar da suka yi Allah ya daidaita su to daga baya kuma sun mardadna da kumul karrata Allah ya ce sai muka dawo musu da daular su da rinjayen su wa amdadna kun bi amwalin Allah ya ce muka kare ku da dukiyoyi wa banina da ayaye waje alnakum aksara nafira muka sanya ku mafi yawan ashira dangi ko kuma sojoji suka dawo masu karfi da yawan dangi da sojoji kamar yadda suke yanzu kaga yanzu sun yi karfi sun fi kowa karfi ma yanzu a duniya su yahudawan dukkan kasashen duniyan nan super powers din nan su suke marawa baya sun sake tara karfin su yanzu su ne da karfi a duniya duk kasar da ba sa so za su halaka ta za su yi kaza za su yi kaza to wannan yana nuna kuma Allah zai sake taso da wasu bayansa wadda za su zo su sake daidaita su a kakkarya su har ma a kukutar mana da wannan masallaci namu baitul maqdis insha Allah na'am إذا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن فعلوا فلا فإذا جاء وعد الآخرة يسوءكم وليحسب الأبدان ما دخلتم أول مرة ويزدهروا على بصيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما ألو تدبيرا Allah maɗaukakin sarki ce in ahsantum bi da'at idan kuka kyautata kuka yi kyawawan ayyuka ku Yahudawa to ahsantum li anfusikum kun kyautata wa kayukan ku ne li anna sawabahu laha saboda ladan kyautatawan da kuka yi zuwa ga kayukan ku zai koma wa in asatum bil fasadi in kuma kuka yi barna kuka yi ta barna a bayan ƙasa kuka munana to falaha nan ma kun yi ne dan kanku saboda munin abun kanku zai koma sai Allah ya ce fa iza jaa wa'dul akhirati wato idan lokacin ƙarshe ya zo barnar da za su yi ta biyun kenan ba Allah ya ce la tufsidunna fil ardi marratayn ba za su yi barna a bayan ƙasa sau biyu to sun yi na ɗayan da ya gashi Allah ya aiko jaluta ya zo ya maganin su Allah kuma ya mayar musu da ƙarfin su bayan da sun tarwatse da dukiyoyin su to za su sake zuwa su yi ƙarfi su yi barna ta biyu to yanzu dai kowa yana gani banda barnar ba abin da suke kullun kashe mana falastinawa suke musulmai sun takura duniya gaba ɗaya duk inda kaga ana rigima ta yaki tsakanin musulmi da wasu to duk sharrin yahudawa ne to kaga yanzu sun yi karfi sun tara karfi sun fi kowace ƙasa karfi to saboda haka Allah yana mana albishir fa iza jaa wadul akhirati lisu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama da kaluhu awwala marratin wa litabbiru ma alau tabbira Allah ya ce idan lokacin yayi Allah zai taso da wasu wadda za su zo ne su wujuhakum wato za su shiga can garin su je su wato su bakanta musu su karkashe su su ribace su su bakanta musu zuciyoyinsu wal yadkhulul masjida su shiga cikin baitul maqdis din fa yaqrubu kama da kaluhu awwala marratin za su shiga har cikin baitul maqdis kamar yadda da suka shiga to ana wasu malamai sun yi fassara suka ce akwai lokacin da sayyidina Umar ya je har baitul maqdis din ya je ya yake su ya cinye kasar har ma ya sallah kusa da baitul maqdis din aka yi masallaci a wurin yanzu haka masallacin yana wurin to aka ce wannan ne Allah yake nufi in jo su malaman sayyidina Umar ya shiga ya je ya yake su yayi nasara a kansu wasu malaman kuma suka ce a abun yana zuwa yana zuwa tukunna bai zo ba yadda suka tara karfin sunan akwai bishara Allah zai taso da wasu musulmai mujahidai wadda za su je su kakkarya su su kwace mana masallacin su dawo mana da shi hannun mu mu musulmai insha Allah to wannan shine dai abin da malamai suke faɗa na'am ربكم أن يرحمكم وإن أتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce asa ya kusanta rabbuku ubangijinku ya kusanta an yarhamakum wato ya ji tausayinku in tubtum idan suka tuba kenan in sun tuba wa in uttum ilal fasadi in kun suka koma zuwa ga barnan Allah ya ce uduna ilal uqubati mu kuma sai mu koma zuwa musu azabar kenan in ba su tuba ba waje Allah jahannama lil kafirin hasira kuma abun ba ya kare a duniya bane idan suka mutu ma Allah ya ce za mu sanya jahannama ta dawo wurin wato ta dawo musu wato kaman sijin ko mu bisan inda za a kulle su ko kuma a hasiran ko kuma ya dawo kaman taburma ta azaba ko kuma inda za a sa su a kulle su za a sanya su a cikin jahannama a dawo an kulle su ta dawo musu sijin kenan إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا yanzu kuma an dawo kanmu kenan mu musulmai Allah ya ce inna hadha alqur'ana hakika wannan alqur'ani ya hadi lillati hiya aqwam iya shiryarwa zuwa ga abu mafi daidaita shi alqur'ani nan gaba ɗayan sa adalci ne hukuncin sa adalci kuma yana shiryarwa ne zuwa ga siratul mustaqim wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna salihati Allah ya ce Allah yana bishara wa muminai wa'annan wata suka yi kyawawan ayyuka anna lahum ajaran kabira za su samu lada mai girma duk wanda ya rike alkur'ani zai samu lada mai girma Allah ka sanya mu cikin masu ko da littafin ka alkur'ani وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah madaukakin sarki ce wa annal lazina la yu'minuna bil akhirati amma wayannan wanda ba su yi imani da lahira ba suka ki su sallama wa musulunci Allah ya ce atadna lahum azaban alima hakika mun tanada musu wata azaba mai mugun radadi Allah kiyaye mu da ita albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa da ullin sanu bi sharri ala nafsihi wa ahlihi za bajara wato shi ɗan adam sai kaga yana yin addu'a wa iyalansa da kansa addu'a ta sharri kamar yadda yake wa kansa addu'a ta alkhairi idan ransa ya ɓaci idan ɗanka ya maka laifi ranka ya ɓaci sai ka dinga Allah tsine masa to ka cuci kanka idan ya lalace ba kai abun kanka zai dawo ba ko ka ji mutum haka kawai yana cewa idan ba haka ba Allah tsine mun a'a in Allah ya tsine maka ya za ka yi to mutum kada yi wa kansa mummunan addu'a ta sharri koyaushe mutum ya yi wa kansa mummuna yi wa kansa addu'a ta alkhairi saboda baka san addu'ar da zaka yi Allah ya karbe ta ba in in kai mummunan addu'a wa kanka ta sharri Allah ya karbe ta shikenan fa kashi ka dawo tsinan ne kai wa kanka addu'a ta alkhairi da kai da ƴaƴanka da al'umma gaba daya Allah madaukakin sarki ya ce wa kana linsanu ajula shi mutum jinsin mutum wato mutum ne mai gaggawa an halicce mu da gaggawa kowa baya son gosulo gaggawa kawai muna da gaggawa komai yanzu yanzu nan yanzu yanzu nan ba mu da bin abu a hankali a hankali al'ajalatu kuma mina shaitan yawan gaggawa daga shaitan ne kaga Allah ai yana da iko ya ce kun saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya su su halittu gaba ɗaya a gansu amma sai ya dinga bin a hankali ya halicci sama da bakwai ɗin nan a cikin kwana shida ko bisu ta ce ayyami a cikin kwana shida to Allah yana nuna mana ne komai ka bi shi a hankali eh, kada mutum ya dawo mai gaggawa gaggawa daga shedan ko menene ka bi abun a hankali a hankali a hankali a hankali sai ka ci nasara ba a son yawan gaggawa na'am
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اليمين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على نفسه الحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah maɗaukakin sarki ce waje annan laila wannan hara aya ce mun sanya dare da rana su dawo ayoyi ne guda biyu wadda za su shiryatar da mutum ya gane lallai Allah mai iko ne fama hauna ayatan laili Allah ya ce sai mu sha sai muka shafi ayat dare da masna nura habib balali wato idan rana tana nan in dare yayi sai mu shafe hasken daren sai ka ga ya dawo rana litaskunu fihi saboda ku nutsu kwanta ku yi bacci ku nutsu da daddare wannan duk Allah ne ya yi to sannan kuma waje Allah ayatan nahari mufsiratan sai mu sanya ayar rana kuma wuni sai ta dawo mufsiratan sai ta dawo cikin haske sai ka gari ya waye ana cikin dare zuwa wasu ayoyi awoyi sai ka gari ya waye sai ka ga haske nan kuma litaftagu fadlan min rabbikum saboda ku tafi ku je ku nema daga falalar ubangijinku kowa ya tafi harkokinsa yanzu idan aka ce da daren nan kowa ya tafi harkokinsa wani zuwa yake saran ice wani tela ne wani kowa dai da irin sana'ar da yake kaga za a shiga mushakka kenan kuma da rana ko da ka kwanta baccin ba shi da daɗi da yawa saboda babu sanyi ra zafi ya yawa amma inda dare ne Allah ya shafe wannan hasken ranar sai kaga Allah ya kawo duhu sai ka ji sanyi a cikin duhun sai ka ji ka nitsu sai ka kwanta ka yi bacci saboda ka samu karfin da gobe za ka tashi in garin ya waye kuma ka tafi wajen neman abincinka Allah ya ce wali ta'alamu adadin sinina wal hisabi saboda ku san wato adadin shekaru lissafin shekaru wal hisabi da da kuma hisabi lil auqati na lokuta idan ba Allah ya yi dare da rana ba ya za a yi a gane yau kwana kaza kwana bakwai sati kwana talatin wata kwana ɗari uku da wani abu ya dawo shekara to in ba Allah ya yi dare da rana ba duk ba za a gane akwai wata ayar ma da Allah yake cewa قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم كو بالليل تسكنون فيه Allah ya ce ku bani labari mana yanzu idan na mayar muku gaba ɗaya ko yaushe rana ne babu dare to waye zai zo muku da dare da za ku tsaya ku nutsu ku ji sanyi har ku yi bacci babu da Allah zai kore daren ya bar rana ne kullun rana ne ai duk ma mutuwa za mu waye zai iya rayuwa ba za ka ba za ka ba za ka ba za ka wanke kaya ya bushe ba ba zai bushe tunda koyaushe in dare ne kenan in rana ne kuma duk waɗannan tsire-tsiren namu duk gaba ɗaya sai ya kona su in kai gona ma sai zafin ranar ya kona ta kaga babu abincin da za a ci kenan saboda haka duk ni'ima ne Allah ya kawo dare ya yi awa goma sha biyu sannan Allah ya kawo rana ya kore daren kuma kuma wani abun mamaki tun da ake daren nan a yi rana yanzu ɗazun nan muna cikin rana gashi yanzu mun zo dare to ranar ina ta tafi ina ta tafi banda Allah ba wanda ya sani yanzu da an juma can da mun yi sallan asubahi kana zaune kana lazimi kawai sai ka ga ranar ta fito sai ka nemi kuma duhun ka rasa to shi kuma wannan duhun ina ya tafi to masu cewa babu Allah duwa yake yin wannan wa yake yin wannan wani kafiri yake yake faɗa a siriya ne yake cewa ai shi ya gane babu Allah yana karantarwa a wata makaranta yana gaya wa yara ai babu wani Allah neca ce take yin komai duk abin da kaga ya yiwu kawai neca ce ta yi shi amma babu wani Allah ubangiji da ake cewa kawai wannan asatirul awwalina ne tatsuniyoyi ne kawai na iyayenmu da kakanni to da yake Allah Allah ne sai wani yaro yana zaune a wurin sai ya ce to ai ni na ga wani abun mamaki wanda ni da ido na na gani kai kila ma wani ne ya gaya ma ka gane ko a wani littafi ka gani cewa kai kana ga neca ce take yin komai babu Allah da yake yace ni na je wajen bakin wani kogi ina zaune kawai sai naga wata katuwar bishiya sai naga ta tsage da ta tsage sai ta fashe da ta fashe kawai sai naga ta sassara kanta bishiya ta yi ta yi gunduwa gunduwa sai naga ta haɗe wannan allon bishiyan sai zo ya haɗe da wannan wannan allon bishiyan sai ya haɗe da wannan ita kaɗai ta sai ta dawo kwale-kwale ƙaton kwale-kwale shikenan kawai sai naga mutane sun bayyana a cikin a cikin jirgin eh sai naga ta ta jawo kanta katon kwale-kwalen ya jawo kansa ya zo ya fada shi cikin kogi sai naga kawai yana tafiya shi kaɗansa babu mai tuka shi ya ce kai bishiya ta karya kanta ta da kanta ta sassoka kanta ta bubbuga wa kanta kusa da kanta ta zo ta shiga cikin kwale-kwale ta dinga tafiya babu direban da yake juya ta wannan abun naka ba gaskiya bane yace ai da ido na na gani yace kai ni ban yadda ba yace to to yanzu dai ka yadda bishiya ba za ta iya kakkarya kanta ta hada kanta ta dawo kwale-kwale ta shiga cikin ruwa ta ja kanta ta dinga tafiya ba ba ka yadda haka ba zai yiwu ba to ya za a yi a ce saman bakwai din nan tana tsaye bigairi amajin tarauna ka fita ka kalli saman nan gaba ɗaya ga ta duk iyakan lanka amma babu wani ginshiki da ya tare ta yanzu masallacin nan in ba wannan filas din rugujewa zai amma ga saman bakwai tana tsaye bata rugudo akan mutane ba ga ƙasa nan tana nan tana shimfiɗe bata ribza da mutane ba sannan dare ya zo ya tafi rana ta zo ta tafi sanyi ya zo ya tafi zafi ya zo bazara ta zo duk su zo su tafi sannan mace kaga ta ɗau ciki ta haifi yaro tun yaron yana karami sai kaga yana girma baka ga lokacin da yake jan gabarsa yana girma ba haka kawai yana tafi yana tafi sai kaga ya girma ya dawo babban mutum har gashinsa ya yi dawo fari har ya yi kaza kuma ya zo ya mutu duk wannan ka ce shi yake yin kansa ba yinsa aka yi ba ai naka ya fi ba da mamaki kaga ya kunyata shi to an ce akwai wani malami shi ma shi ma yana karantar da yara 'yan firamare sai ya zo musu irin abubuwa senses guda biyar din nan duk abin da baka gan shi ba duk abin da baka ji shi ba baka gan shi ba baka ji karansa ba a kunnenka baka ji kamshinsa ba baka taba shi ba ai babu shi su ka'ida ta malaman sayins haka ne duk abin da idonka bai gan shi ba baka taba shi ka ji shi ba a hannunka sannan kuma baka ji kamshinsa a hancinka ba baka ji karansa da kunnenka ba to ai babu shi abu ya ce wa yara ko kuna ga akwai suka ce a babu sai ya ce to ni dai gaskiya allah nan da ake cewa allah allah ni ina ga allah nan babu shi suka ce babu allah mala ya ce a to ina yake a cikin kunan ajin duk akwai yaron da ya taba ganin Allah da idonsa yara suka ce ba mu taba ganinsa ya ce to ai da akwai shi da kun ganshi akwai kun taba jin kamshin Allah a hancin ku suka ce ba mu taba ji ba ya ce ai da akwai shi in baka ganshi ba ma zaka ji kamshinsa a hancinka kun taba jin karan Allah ko yana magana kuna jin ta kunnan ku suka ce ba su taba ji ba ya ce ai da akwai shi da kun ji karansa ya irga dai wannan wannan hawasul khams din nan ya ce duk wa'annan da akwai da an gaishi saboda haka babu shi babu shi da yake Allah Allah ne sai Allah ya jefa wani yaro ilhama a zuciyarsa eh shine nake ga muku ran fa alhama ha fujura hawa taqwa Allah yana yi wa kowa ilhama a zuciyarsa mutumin kirki a masa ilhama nuraniya mutumin banza a masa zulmaniya sai wani yaro dan karami a ciki sai ya daga hannunsa yace malam ina da tambaya yace me tambayar ka yace malam kana da hankali yace a ina da hankali mana kana da hankali malam yace ina da hankali yace to tunda kake zuwa ajin nan malam ni ban taba ganin hankalinka ba ina so ka nuna mana hankalinka mu gani shi ma malam ya san inda hankalin nasa yake ai bai sani ba sai malam ya yi shuru ya ce malam ka nuna mana hankalinka sai mu ga hankalin sai mu tabbatar kana da hankali in kuma baka nuna mana ba shi kenan malam bayi da hankali malam zai fabu hitar da zai kafar sai ya ɗimauce kawai bayi da hankali sai yaro ya yi fashe da dariya ce malam ba shi da hankali malam ba shi da hankali dan da yana da hankali ai da mun gani ya ce a ni da hankali na to ka nuna mana yace an yi ma ban san inda yake ba yace to ka hankalin ka ma baka san inda kake yake ba bare Allah tabaraka wa ta'ala eh dole sai kaga Allah ko ka ji shi sannan ka san Allah Allah ne ai Allah Allah ne ko kaga Allah ko baka gan shi ba ka duba ayoyinsa kawai zai nuna maka Allah Allah ne a da haka kake girma da kake kawai a jikinka kana dan yaro kana rarrafe har ka fara tashi har ka fara dan tafiya har ka fara gudu har ka fara girma har kana nan kana nan sai kaga gashi yana fito maka a haɓarka ana nan ana nan sai gashi dan ya fara dawowa fari ana nan ana nan tun kana da ƙarfi zaka iya tafiya da yawa da kafanka sai ka ji ka fara yin rauni idonka tun kana tsaye kana hango can da nesa sai kaga sai da gilas sai ka ji kana dan haka kana dan lallekawa ido ya fara tafiya harcen kama ɗanɗanon da yake ɗanɗanawa sai ka ji duk ya ja baya wai duk fa alama ne an nuna maka fa Allah da ya halice ka fa da yace zaka koma arzalin umurin nan shine yake tauye ka yake tauye ka saboda zai zai karar da kai zaka mutu ai dole ka eh kowa ba yana ji a jikinsa ba tun kana yawo da karfin ka gagab gagab gagab sai ka ga tafiya ta fara gagara wani ka duba ga dattaban nan dubbaci suke da kuma ba haka ba ne to duk wai alamar tawaya ne tawaya ne tawaya ne yana tauye ka don ka gane fa akwai mai iko a kanka ba kai kadai ba ne akwai mai iko a kanka to haka lamarin Allah yake tabaraka wa ta'ala ina ga lokaci yayi ko lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sanya mu a cikin bayinka wanda zaka yanta su a cikin wannan wata albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليك السلام آمين آمين يا رب العالمين za a yi fisikila haka ne eh ka san shi Allah cewa ya fasalu ala zikir in kuntum la ta'lamuna likitoci su suka faɗa suka ce idan kai ga group ɗinka ga group ɗin wancan aka je aka gwada jinsa ɗin aka ga me a ne ko me menene suke faɗa as da waye-waye za a iya samun a haifi yaro sikila to ilimi ne ai ilimi kuma Allah ne ya ba su al'ummar annabi ne Allah ya sanar da ita ita ilimomi saboda haka in an ga za a haifi yara su dawo cikin larura yaran ana iya haƙuri mana sai a fasa a nemi wadda ba wannan tsarin bane sai a yi ai ilimi ne ba a ta ilimi ai za ka yi amin eh amin na'am na'am a wadda ya yau da rita eh to ai shari'a ce ta halatta masa ya yi kishiya ya ƙara aure har guda hudu ko in yi guda hudu ma idan akwai kwarkwara nan ma ya iya yin kwarkwara ya ko da ke mu nan babu su amma an kaje mai duguri chadi sudan kasashen larabawa nan duk ana yin kwarakwarai din amma mu a nan najeriya da yawanci nan ta arewacin mu nan babu to saboda haka idan mutum ya je suka yi alkawari da mace zan aure ki amma ba zan miki kishiya ba to ai shi ma ya gina wannan ginin akan ƙarya eh akan ƙarya ya gina ya za ka haramta abinda Allah ya halatta maka ita gidansu ita kadai ce yawwa saboda haka kawai abinda za a yi zan aure ki to ni ba na son kishiya a to ki ta kyautata mu in kika yi ta kyautata mu me yasa zan yi kishiyar ba sai ki zauna ke ɗaya ba ka mata ƙarya kai ma ita mata ba ƙarya Allah sauka a hato ai ba gaskiya bane eh dole dai wani abu zai kasance ai gaba eh amin ya rabbal alamin a ai mace in ta tambaye mijinta saki za ta shiga cikin fishin Allah in dai ba cutar da ita yake ba sai dai in cutar da ita yake to wannan ta halatta ta nemi saki amma in ba cutar da ita yake bakar mace ta tambayi mijinta saki za ta shiga cikin fishin Allah wata tara to bai da lafiya ne kila to sai a bashi shawara ya je nemi magani bai da lafiya ne eh to kila mana eh inda lafiyarsa kuma wani abu take masa ko yana mata keta ne idan yana yin haka gaskiya ta nemi su zauna da shi ta yi masa bayani ita ba za ta iya yin haka ba idan zai iya ya gyara in ba zai iya ba to gaskiya ya sake ta je wajen dan abun tsoron in ita halittarta ba za ta iya daurewa har wata taran ba kaga za ta iya fita ta yi zina to abinda kuma ba a so kenan in akwai sayidina umar an tafi yaƙi ya samu wata mace ya fita yana yawo da daddare sai ji wata mace tana waka akan mijinta ya tafi ya batta watanni haka to sai ya tambayi wata ina jin ko ɗaya ne ma daga cikin ummahatul muminina yake tambayanta cewa wata nawa ne mata ba sa iya haƙuri in ba su sadu da miji ba to shine aka bada wannan maganar da take faɗa to abu dai komai dai abu dai a yi shi akan gaskiya in ba zai yiwu ba to a nemi waliyansu su zauna su zauna in akwai cutarwa a raba in kuma za ta iya yin haƙuri a haka shi haka yake to shi kenan sai ta haƙura in za ta iya in ba za ta iya ba kuma gaskiya ta nemi a rabu kawai